بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau muna sha takwas ga watan jumadal ula hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam alif da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya yi daidai da ɗaya ga watan sha biyu miladiyan annabi isa alaihi salam dubu biyu da ashirin da uku za mu ci gaba da karatunmu cikin littafin ashama'ilul muhammadiyya wal khasa'isul mustafawiyya na abu isa muhammad ibn isa ibn sura al-imam tirmidhi wanda idan ba mu manta ba a darasin da ya gabata muna babu ma ja'a fi sihfati muzahi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam babin da yazo yana mana bayani akan yanda manzon Allah yake kakaci yake raha wajen wato yayi magana da mutum ya ji abin da mutum zai ce sallallahu alaihi wasallam idan ba mu manta ba mun karanta hadisai guda nawa guda uku a cikin wannan babin ko mun karanta hadisin mahmud ibn ghailan wanda hadisin anas ibn malik ne tare da hadisin hannad ibn sirri shi ma hadisin anas ibn malik ne da kuma hadisin abu huraira wanda yake cewa ya rasulallahi innaka tuda'ibuna qala na'am ghayra inni la aqulu illa haqqan tuda'ibuna ya'ni tumazihuna to a hadisin da muka karanta a hadisin da ya gabata wannan hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake magana akan dan uwan Anas ibn Malik ko wanda Anas ibn Malik yana da dan uwa ana ce ma dan uwan nasa Abu Umair wanda manzon Allah ya ce ya Aba Umair ma fa'ala nugair ya kai Aba Umair ina tsuntsunka me ya samu tsuntsunka wanda aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo sai ya samu ya yi tagumi yana bakin ciki annabi sai ya tambaya ya ce me ya sami wannan yake tagumi da damuwa sai aka ce ai ya rasulullahi dan tsuntsunsa ne da yake wasa da shi ya mutu sai annabi yake jajanta masa ko yake tsokanansa wani lokaci da suke haduwa ya ce ya aba umair ma fa'alan nugair ya kai aba umair me ya samu tsuntsunka ne ma'ana annabi yana tuna mishi da abin da ya faru wannan lokaci din a babin wato kakaci a babin nishadi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam to ɗabi'an manzon Allah ne kyakkyawan sairi da kyakkyawan mu'amala da kyakkyawan suluki da kuma zamantakewa da sahabbansa kyakkyawan zamantakewa yau za mu tashi kenan a hadisin Qutaybah ibn Sa'id wanda Khalid ibn Abdullahi daga Humayd daga Anas ibn Malik ya ba da labari sai anna rajulan istahmala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فقال إني هاملك على ولد ناقة فقال يا رسول الله ما أصنع بولد الناقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا النوق إلا النوق آه wannan hadisin daga Qutaybah ibn Sa'id daga Khalid ibn Abdullah daga Humayt daga Anas ibn Malik wani mutum ya zo gun manzon Allah ya nemi manzon Allah ya bashi abin hawa istahmala rasulullah ya nemi annabi ya bashi abin da zai na hawa kaman a yanzu wani ya zo ya ce ka bashi mashin ko ka bashi mota ko ka bashi keke ko istahmala rasulullah ya nemi annabi ya bashi abin hawa faqala sai annabi ya ce inni hamiluka ala walidina qa zan baka ‘yar raƙumi, ɗan raƙumi, sai ce manzan Allah, ma asna bi waladina ka me dangi da ɗan raƙumi kuma, ɗan raƙumi ana hawa ɗan raƙumi ne. Fakala Rasulullahi sai manzan Allah ya ce, wa hal talidu iblu illan nauka, ai raƙuma ba su aihuwan komai sai ƙananan raƙuma, ma'ana manyan raƙuma ke aifan ƙananu, ƙananu ke zama manya su masu aihu. Da annabi ya ce, dan baka ɗan raƙumi, duk raƙuman duniya ai ƴaƴan raƙumai ne su ma to annabi ya faɗa masa wannan ne a babin yaji me zai ce sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wannan yana cikin bayanin da ake yi na manzon Allah an bashi jawami'ul kalimi idan manzon Allah zai yi magana to to zai yi magana ne da magana masu yawa cikin ma'anoni ma'anoni masu yawa cikin kalmomi ɗan kaɗan a duk maganganun manzon Allah akwai ijab ma'ana takaitawa kaga magana mai yawa amma an yi shi a takaice matuƙa da ka ji annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa rahimallahu abdan kala kairan faganima au sakata fasalima kaga gaba ɗaya kalmomin yan kaɗan ne amma ma'anoninsu suna da yawa Allah ya ji kan wanda in zai yi magana sai ya faɗi alkhairi idan kuma wato ba maganan alkhairi bane to zai yi shiru ko kuma ka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana ce maka wani ya zo ya ce manzon Allah yi mun wasiya ausini ya rasulullah ka mun wasiya ya manzon Allah kana jiran ka ji annabi ya ce to ka ji tsoron Allah ka kiyaye haƙƙin matanka ka kiyaye haƙƙin mahaya annabi ya ce masa la taghdab kar kai fishi sai ce a ausi ni kaman wasu ya ce la taghdab kaga a wannan la taghdab din ma'anoni ne da yawa wani ya zo ya ce ya rasulullah kulli fil islam qawlan la as'alu anhu ahdan ghayraka ka faɗa mun wani magana a musulunci wanda ba zan sake tambayan wani ba daga tambayan da na maka annabi sai ya ce masa qul amantu billahi summa istaqim ka ce nayi imani da Allah sannan istaqim ka daidaita gaba daya kun ji magana qul amantu billah summa istaqim wanda in da ai sharhin wannan magana mujalladat za a wallafa kayi imani da Allah sannan istaqim ka daidaita idan aka ce al-imanu billahi wal istiqama sun hadu to dukkanin matakan da ake tafiya wajen Allah hanyoyin afairu ilallahi sun cika sabila da dama ana farawa ne daga islamu zuwa iman har aje zuwa makami na kamala kamala shine istiqama istiqama kuma shine ka samu daidaito innal ladina qalu rabbuna allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun to istiqama shine kwaloluwa istiqama shine daidaiton zuciyanka da kuma istiwa'i tsayuwan zuciyan tare da Allah a dukkanin ahwal to kaga idan mutum zuciyarsa yana tare da Allah a dukkanin ahwal to wannan dai ko da bai zamo mala'ika ba to gaskiya ta gallaba ala bashariyatihi ya fi ƙarfin bashariyarsa sai ya samu istiqama in ka samu istiqama babu abin da zai raba ka da Allah shi yasa waliyan da suka kai matsayin istiqama su ba ma'asumai bane amma mahfuzai ne Allah ba zai taba barin su su sangarce ba Allah ba zai taba barin su su aikata abin da zai zama halaka ba sai dai su aikata su mahfuzun ne in sun aikata kuskure to Allah zai kiyaye su daga su ci gaba da aikata wannan kuskuren kuma suna gane kuskure ne su dawo su tuba to matsayin istiqama wani abu ne mai tsada gol ne mai tsada a ce mutum ya samu al-istiqama istiqama shine daidaiton zuciya da daidaiton wato rai da daidaiton gaɓoɓi da daidaiton dukkanin abubuwan da da su ne mutum yakan ɗibi waɗannan yumbin ya tafi gurin Allah subhanahu wa ta'ala da su na'am to wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in zai yi magana to zai yi magana ne da magana kawai dunkulallen magana mai ɗauke da ma'anoni masu yawa ko ka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a tambaye shi in an masa tambaya mai yawa kawai sai a ji manzon Allah ya faɗi kalma ɗaya ko kalma biyu kalma ɗaya ko kalma biyun kuma su wadatar da abin da ake so a ji ko su wadatar da abin da ake nema to haka da mu samu cikin sunan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da akwai irin waɗannan maganganu masu ijabi takaitattun maganganu masu dauke da ma'anoni da yawa na'am to manzon Allah sai ya ce wa hal talidul iblu illa nauqa shin raƙumi suna haihuwa ne idan ba ƴaƴan raƙumai ba to wannan annabi yana nuna masa dai raƙumin da a bashi babba amma ai wato an faɗa masa ne a babi na kakaci an fahimta haddathana ishaqu bin mansurin سنا عبد الرزاق سنا معمر عن ثابت عن أنس بن مالك أن رجلا من أهل البادية كان اسمه ظاهرا وكان يهدي إلى النبي فيجهزه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ظاهرا باديتنا ونحن هاجروه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه وكان رجلا دميما فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيء متاعه واحتضنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلفه وهو لا يبصره فقال من هذا قال أرسلني فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم فجعل لا يعلو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه فجعل النبي يقول من يشتري هذا العبد فقال الرجل يا رسول الله إذا والله تجدني كاسدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكن عند الله لست بكاسد أو قال أنت عند الله قال الله أكبر حديثنا إسحاق ابن منصور da ya ce abdulrazak ya ba mu labari daga ma'amar daga sabit daga anas wani mutum daga mutanen ƙauye sunansa zahir yana kawo wa manzan Allah kyauta daga ƙauye idan ya kawo manzan Allah irin kayan ƙauye hakan nan kamar misali a ce bako dai zo maka daga ƙauye ya zo maka da kuka ya zo da daddawa ya zo dai da irin abubuwa na ƙauye haka to in dai zo gun manzon Allah sai ya zo wa manzon Allah da hadiya daga ƙauye fayujahizuhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko fayujahizuhu rasulullah idan ya tashi zai tafi shi ma sai annabi ya bashi abubuwa na gari ma'ana abubuwan da babu su a ƙauye annabi sai ya bashi idza arada an yakhruja in ya nufi ya koma fa qala annabi sai manzon Allah ke ce inna zahiran badiyatuna zahir shine ƙauyen mu wa nahnu hadiruhu mu kuma mu ne birnin sa ma'ana shi ke zuwa mana da abubuwan ƙauye mu kuma sai mu bashi abin da ake samu a birni wa kana rasulullahi yuhibbuhu annabi yana son sa wa kana rajulan damima mutum ne wanda fiskansa wato a fiska a kamanni na fiska ba kyakkyawa ba ne shine damim fa'atahu nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama yawman wata rana sai manzon Allah ya zo faja'ala la ya'lu ma alsaqa zahrahu bi sadri nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya rike shi ta baya ya rungume shi to shi kuma annabi kun san dogo ne to da ya juya sai baya ganin fiskan annabi sai yana ganin kafaɗin annabi da ya gane cewa wannan kafaɗin na manzan Allah ne hina arafahu faja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam faja'ala la ya'lu ma alsaqa zahrahu bi sadri nabi da ya gane cewa annabi ne sai ya dada kankamewa yana dada tsamfarewa yana manna bayansa da bayan manzan Allah فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول sai manzon Allah ya fara cewa da ya rike shi kaman a zo ta baya a rufe fiskan ka ko a kankane ka a kama ka da ƙarfi annabi da ya kama shi ya juya bai ga fiskan annabi ba amma ya gane cewa annabi ne sai ya kankame yana da tsafewa manzon Allah sai manzon Allah yana masa wasa ya ce man yashtari hazal abd wa dai sai wannan bawan a kasuwa ne dama فقال الرجل sai mutumin yace ya rasulullahi idan wallahi tajidni kasidan ai kuwa da ka same ni ina da arha rababa bazan yi koi wato bazan zamo mai tsada ba saboda ni ba kyakkyawa bane faqala annabi sai manzon Allah yace lakin inda Allah laysa bikas lafsa bikasidin amma abun Allah kai ba mai arha bane aw qala anta inda Allah galin kai mai tsada ne a gurin Allah wato wannan hadisin yana nuna maka halayen manzan Allah wasu halaye ne wanda sun fi kowane irin abin da za ka misalta da shi na kimman bashariya ga baki ɗaya kowane irin abin da hankalinka zai tunato maka na kimman ɗabi'a da bashariya da kamalan ɗabi'a to manzon Allah ya shige nan kawai ba ƙauye ne in dai zo sai ya zo manzon Allah da abubuwan ƙauye shi zahir sai zo manzon Allah da abubuwan ƙauye in zai koma annabi sai ya bashi abubuwa na gari na birni ya koma da shi wata rana manzon Allah ya shiga kasuwa sai ya gan shi yana talle annabi sai ya ɗafe shi ta baya ya riƙe shi da ya juya sai ya gabe ga fiskan annabi ba amma sai ya gane annabi ne sai yana manna kafaɗunsa da kirjin manzon Allah dan ya samu albarka ya ji sanyi ya ji daɗi sai annabi yana masa wasa sai yana ce wa zai sayi wannan bawan sai yana ce ma annabi ai kuwa za ka same ni ina da arha sabiha da shi da mim ne ba kyakkyawa ba ne sai manzan Allah ya ce wa anta inda Allah galin ai in kai mai araha ne a gurin mutane to amma a gurin Allah kai mai tsada ne wai wasu darussa za mu ɗiba a wannan hadisin akwai darussa da yawa a wannan hadisin darasin farko kyakkyawan mu'amalan annabi da yadda manzan Allah yake soyayya wato ga duk wani mutum babu wani unsuriya ko asabiyya unsuriya shine launin fata kamar yadda da ka je ka ga wani waje ana harkar launin fata ko ko idan wane wane farare ne wane bakake ne wane yan kaza ne babu wani launin fata a addinin musulunci to wannan mutum ba kyakkyawa bane amma in ya zo dai a gidan manzon Allah yakan kawo manzon Allah hadiya annabi kuma sai ya bashi shi ma in zai tafi sabila da manzon Allah ya ce man sana'a lakum ma'rufan fakafi'uhu wanda ya muku kyakkyawan aiki kuma ku saka masa dan haka ba za ka taba kawo wa manzon Allah wani abu ba sai manzon Allah ya maka mukafa'a ma'ana manzon Allah ya baka tukuici ba shine muka karanta hadisin wata mata da ta kawo manzon Allah kokomba kokomba ma bai gama nuna ba da ta kawo manzon Allah kokomba kwaya nawa ne akan faranti manzon Allah da ya tashi sai ya cika tafin hannunsa da zinare ya bata shine tukuicin kwakwamba kaman ka ba wa mutum abin naira goma ya tashi ya baka abin miliyan goma tukuici to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana nuna maka manzon Allah yana girmama mutane baya kula da launin mutum baya kula da wane mai kuɗi ne baya kula da wane daga kabila kaza yake annabi yana son mutane gabaki ɗayansu annasu sawasiyatun ka asnanil mishdi mutane duk ɗaya suke kamar yadda kan kum yake a jere to haka mutane gaba ɗayansu ɗaya suke babu wanda ya fi wani duk wanda ya san al'insaniya to ba zai na taka ɗan adam ba ba zai na wulakanta ɗan adam ba sabila da ya san Allah ya halicci mutane dukkan su iri ɗaya ne sai dai Allah ya fifita wasu akan wasu amma fifita Allah fifita wanda Allah ya yi wasu akan wasu ya yi wannan fifitawan ne domin ya yi jarrabawa allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa azizul ghafur ko shi ya halicci mutuwa ya halicci rayuwa dan ya gwada ku ya ga waye yafi kyan hali waye yafi kyan dabi'a waye yake da kyakkyawan mu'amala saboda haka duk abin da kaga kafi wani idan kafi wani da wani abu wata rana to kila wata rana kuma sai zai shi ya juya da mujiya shi din kuma shi zai zo ya fika أتى سائل ذو هاجة إن منعته من الطلب شيئا أن يكون له غدا وترانا إن ونيازو ياي برا أجدان كاهنا شي توكي لغو بكي داك جيكي برا أجدان سا سبيلا دو تلك الأيام نداولها بين الناس رأي وان دنيا جويا واتكي دوارا شي دوارا شي تدور بين, بين الناس يوم لك ويوم عليك wata rana kana ƙasa wata rana kuma kai ne a sama wanda yake sama ya dawo ƙasa to haka duniya take jujjuyawa take saboda haka idan ka san menene duniya kuma ka san menene mutunci da darajar dan adam to akan wani abin da ka mallaka na duniya ba za ka walakanta dan adam ba ba za ka zagi mutum ba wanda za ka ga ɗabi'a ne da yawa cikin mutanenmu idan mutum yana da wani falala to kawai ya zama wanda suke kasansa su kawai wasu kaskantattun mutane ne a gurinsa ba a yin haka wanda kake ganinsa kaskantacce baka san menene Allah zai masa ba gobe almajiran da suke zuwa suke bara gobe su ne za a gan su manyan duniya malaman duniya masu kuɗin duniya attajiran duniya yara waɗanda su ne suke yaran shago yau to gobe su da su zama iyayen gida ɗalibai almajirai da suke makaranta gobe su da su zama manyan malamai ɗaliban da suke kwaleji suna karatu kana ba su kari oba kana zaluntar su saboda zalunci kana cewa mutum zan baka kari oba zan maka kaza zan maka kaza gobe idan Allah ya kai mu kuma su ne za su zamo sama ƴaƴanka kuma su zo su zamo ɗalibai a ƙarƙashin sa to kai idan ka gane wannan falsafan na duniya da yanda Allah yake saka duniya ta taqallabu wa taduru dawaratun bainan nasi ta yaya za a yi ka ɗauki wani abu na jin daɗin duniya hanya na izaya ga mutane ba a yin haka duk wanda ya cuci wani shi ma sai an cuce shi duk wanda ya zagi wani shi ma sai an zage shi duk wanda ya kaskanta wani shi ma sai an kaskanta shi duk wanda ya tozarta wani shi ma sai an tozarta shi duniya duk abin da kai bashi ne ka rubuta ka ajiye idan ka yi zina da yar wani to he an yi zina da yarka a garin gidanka idan ka ci dukiyan wani kai ma sai an ci dukiyanka idan duk abin da kai dawara kama tudinu tudanu abin da kai irinsa za a zo a yi maka kai ma saboda haka duk abin da kai karka zaci ka ci banza ne in ka cuci mutane karka zaci wawaye ne ba su da hankali ne suna da hankali sun aminta da kai ne sai ka cuce su gobe kuma zai zama maka musiba wannan cutan sun da kai din idan ka wulakanta mutane kana ganin su kaskantattu ne ka bar duniya duniya bata taba daga wani abu ba sai ta kaskantar da wannan abu ma rafa Allahu shay'an illa wada'ahu ba abinda Allah zai daga sai Allah ya kaskantar da wannan abu ba wani abin da zai cika idan mutane sai wata rana an nemi abin bat an rasa saboda haka duniya ba komai bane kar mu na walakanta mutane mun ga manzon Allah gashi nan wannan mutum da mim in an ce da mim shine mummuna amma wallahi ba mummuna bane kyakkyawa ne sabila da mutane la tuqasu bisuwar inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinnama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum Allah baya kallon kamannunku Allah baya kallon nasabanku ko jikinku Allah yana kallon me ayyukanku ne da zukatanku abin da Allah yake dubawa kenan saboda haka ba a auna mutane shi yasa zaka ga yana daga cikin abubuwan da ya kamata mu sani na falsafar rayuwa kar ka ce dan ni ina shan wahala ni yafi kamata na samu kaza ba wani ba ni da na dade ina nema mu da muka dade muna gwagwarmaya wani rana daya ba a auna mutane da wahalan da suka sha wajen samun rabo ba a aunawa za ka iya shekara goma kana neman abu rana ɗaya wani mutum kuma shi ya zo yana neman wannan abun Allah ya bashi da ana auna mutane ne wajen ba su sakamako da mene da wahalan da suke sha to da, da jaki a gadon zinare dai na kwana dan jaki yana shan wahala sosai amma ka duba yadda jaki yake me ɗawisu take ba abin da ɗawisu take kawai ita a gida ƙarshen wasu ba su cin naman ɗawisun ado ake da ita a gida kawai amma ɗawisu ya fi jaki daraja jaki kuma kullum yana jeji ya je nan ya dawo nan ya je nan ya dawo nan ya je nan ya dawo nan amma idan ka nutsa hankalinka guri guda za ka gane cewa wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unqihi kowa an laƙaya mishi littafin shi a wuyansa a duniya abin da kake da shi na hazbi yana rataye da kai haka a lahira abin da kake da shi na sakamako za ka je ka tarar da wannan abu saboda haka babu abin da wato kiman ka ne ko ko wahalan ka ne zai kawo maka shi rabon ka dai abinda Allah ya rubuta maka ne ba zai taba shige maka ba na'am sannan za mu daɗa fa'idantuwa a cikin wannan hadisin yanda sahabin shi zahir ya makale a kafaɗin annabi yana shafa kafaɗinsa da kirjin manzon Allah ma'ana sahabbai in suka samu wani ɗan escape da dasu jikinsu zai yi gogayya da na manzon Allah suke shan kakin manzan Allah ma suke shan bawalin annabi suke shan jinin annabi yau an ce jikinsu zai gogu da jikin annabi ai ba za su yi wasa ba ga sahabin manzan Allah ukasha ko aka ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ranar wato hijjatul wada annabi ya ce duk wanda na cuce shi ko na mishi wani abu ya fada ya rama ko ya yafe min sai ukashi ya daga hannun sai ce ni ka bige ni da bulala a gurin yaƙi domin ka mayar da ni sahu ka zane ni da bulala don haka ni zan rama sahabbai hankalinsu ya tashi yau me za mu gani annabi ya ba shi bulala ya ce to karama sai ya ce ai ni da ka zane ni ka zane ni mayafina ya sauka a jikina a cikina ka zane ni da bulala don haka ya rasulallahi ni ma kaman yanda a jikina bulalan ya sauka to ni ma a jikinka zai sauka sahabbai hankalinsu ya tashi annabi ya yaya mayafinsa ashe yana neman wani dama ne annabi na yaya mayafinsa sai kuwa ya saka bakinsa ya sumbanci fatan jikin manzan Allah ya kankama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai suna ta jin mamakin bulalan zai yi kawai sai suka ga ya kankama manzon Allah ne ashe yana neman wani hanya ne da zai samu dama shi ma ya kwashi nasa gara basa yau a ce jikinka ya yi gogayya da jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine ba'ana sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna rigaye rigaye wajen neman kusanci da manzon Allah ta yanda bishran su zai yi gogayya da bishran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fatan jikin su zai yi gogayya da fatan jikin manzon Allah tunda sahabban manzon Allah wanda basu ga manzon Allah ba amma sun rayu da manzon Allah a zamani daya idan wani ya je da labarin ya taba yin shan hannu da manzon Allah ya yi musafaha da manzon Allah zuwa ake a taro ana musafaha da shi ana karban hannu ana shan hannu na'am wai ku a tunaninku sahabban manzon Allah yanda suke son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu ne wanda hankali zai iya dauka wallahi tallahi mushtabi hankali ba zai iya riska ba sumayya matan yasir mun san cewa alu yasir suna daga cikin wanda suka fi kowa shan wahala sun sha wahala matuka wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana musu addu'a a farkon musulunci Qurayshawa sun azabtar da su family ne talakawa kuma gaba ɗaya family suka karbi musulunci bayan sun karbi musulunci Abu Jahal shine shugaban cutar da su a kamo su a fito da su rana a ajiye su a ce sai sun zagi manzan Allah Abu Jahal ya taba saka Sumayya mahaifiyan Ammaru ibn Yasir matan Yasir ya taba saka ta a rana yana zane ta da bulala yana ce mata subbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ki zagi annabi in kina so na barki ki zagi manzan Allah dukan ta yake da bulala sai tana ce masa kaifa asubbuhu wa huwa nurul ladhi absiru bihi ya ya dan yi zage shi bayan shine hasken idanuna shine hasken da nake kallo da shi ya ya zan yi in zage shi ana mata azaba ana ce ta zagi manzon Allah tana ce hasha baran taba zagin manzon Allah ba Abu Jahal ya ɗauko mashi ya saka a gabanta yana sokawa har sai da ta yi shahada ita ce farkon shahidiya a musulunci sumayya ammar shi ma ya zo ya yi shahada yasir kai mijinta ya zo ya yi shahada ɗan uwansa abdullahi ya zo ya yi shahada ammar ɗin kuma shine ya rayu da manzon Allah har manzon Allah ya ce ammar taqtuluhu fi'atul baghiya ammar fi'atul baghiya za su kashe shi yana kiransa zuwa ga aljanna suna kiransa zuwa ga wuta har sai sun yi galba sun kashe shi to fa sahabban manzon Allah su ba sun dauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaman mutum bane a'a sun dauki cewa wani fitila ne da ya sauka a cikin su yake haska su wani rahma ne da yake cikin su wanda ya zama dole su taru su kewaye shi kamar yadda taurari suke kewaye wata suke karban madadi daga wata kamar yadda runduna suke kewaye tuta حتى إذا خطرت بهم التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم وكيل كل نبي عند رتبته ويا محمد هذا العرش فاستلم وهكذا سن صحابي suka dauki manzan Allah su dauki manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abu masa ba kaga zahir sai yana makalika fadun sa ame a jikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam darasi na uku cikin wannan hadisin manzan Allah da yace da yake cewa ni gashi kuwa annabi yana wasa ya ce ai wa zai sai wannan bawa sai ce kwada ka ta mini mai arha sai manzon Allah ya ce kana da tsada a gurin Allah kaga fa'ida na gaba tsada a gurin Allah yana alaka ne da imani ba yana da alaka bane da kyau ko kai dan waye ka saba dokan Allah to Allah ubangiji ba zai barka ba masana suna ce tunda kaga Allah bai aifi da ba to dan kowa ma ya shafa ma kansa ruwa tunda kaga Allah bai aifi da ba to ko kai dan waye ka shafa ma kanka ruwa babu ruwan Allah ka tsaya akan iyakokin Allah banu Isra'il masu daraja ne ‘ya'ya ne na masu daraja Allah yana yana faɗa mana cikin alkur'ani ya musu falalan da bai yi ma wani ba in ba al'umman manzon Allah ba ya bani Isra'il azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'ala al'alamin amma da suka zama mutanen banza suka zama fajirai suka keta dokokin Allah yaya kaji sai Allah yana ce mana فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموئلة للمتقين سيغا بنو إسرائيل أمي دا su barrai. da aka ce kar su ketare dokan Allah su je farauta ranar asabar da suka je sai aka mayar da su birrai ƴaƴan annabawa ne banu Isra'il masu daraja ne a cikin su ma an samu wanda suka ce suna son su ji maganan Allah Allah ya basu suka je suka ji maganan nasa bayan sun yi suka yi tabawul suka yi rashin kunya suka ce to su tunda sun ji maganan Allah ba da su yarda ba sai sun ga Allah wa iskultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jaharatan fa akazatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun thumma ba'athnakum min ba'di mawtikum la'allakum tashkurun wa zallalna 'alaykum al-ghamama wa anzalna 'alaykum al-manna was-salwa to haka ko kai dan waye to ka kiyaye ma Allah in baka kiyaye ma Allah ba Allah ba zai barka ba me yasa manzon Allah ya buga mana misali da nana Fatima yace ya faɗi mata binta Muhammadin salini min al-mali ma sha'ati ya ce sayyida Fatima yar shugaba manzon Allah roƙe ni abin da kike so na kuɗi tun a duniya na baki kuma ki bi Allah in baki bi Allah ba ba zan tare miki komai baran kiyama shine mai tare mu kowa duka ran kiyama amma wannan an yi ne domin na ƙasa ya zama ballantana in ga manzan Allah yana faɗa ma ‘yansa to ko kai ɗan waye ballantana ne ka ba Allah kawai ka zauna lafiya kaji Allah ya sa mu dace حدثنا عبد بن حميد سنا مصعب بن المقدام سنا المبارك بن فضالة عن الحسن قال أتت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ادعو الله أن يدخلني الجنة فقال يا أم فلان إن الجنة لا تدخلها العجوز ولا تدخلها عجوز قال فولت تبكي فقال أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز إن الله تعالى يقول إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا أربا أترابا حديث عبد بن حميد مصعب ابن مقدام يا أبا ملاباري al-mubarak ibn fudala ya ba mu labari daga al-hasan ya ce wata tsohuwa ta zo gun manzon Allah da ta zo sai ta ce ya rasulullahi ka roka mun Allah ya sa ni a aljanna sun san annabi na bada aljanna in yaso sai ya ce wani dan aljanna ne wani dan aljanna ne wani dan aljanna ne babu wani kaidi ko iyaka ko lissafi saboda an riga an bashi wato tiketin kowa dama a hannun manzon Allah duk wanda ka ganshi a aljanna to da annabi ya je aljanna annabi shine mai kai kowa aljanna ati babal jannati yawmal qiyamati fa astaftiha fa yaqulu al-khazin man anta fa aqulu muhammad fa yaqulu bika umirtu alla aftah li ahdin qablak dan je kofan aljanna in ce a bude mai gadi ya ce waye in ce ni ne muhammad sallallahu alaihi wasallam ce tirran da aka halarci aljanna aka ce kada wani ya shiga sai ka shiga annabi ya ce sai na shiga da ni da fakiran mu'minai suna bina a baya to an ce aljanna gidan dawwama ne me yasa annabi adamu da ya shiga bai dawwama bai fito me yasa da ya shiga bai dawwama bai fito to wannan aljannan daban ne ba irin wannan wannan sunufin aljannan annabi adamu ma bai shiga ba ba ita annabi adamu ya shiga ba wata aljanna ce daban ba jannatul kulli bane wancan da jannatul kulli ne da annabi adamu bai fito ba jannatul khuldi shine wannan aljannan da tunda aka halitta aka ba mu ridwanu kidin aljanna aka ce kar ka bude sai sayyidina muhammad ibn abdullahi ya zo ya shiga sannan a bude mu wasu shiga su shiga to ta zo gurin manzon Allah tsohuwar sai ta ce ya rasulullah ka roƙa min Allah ya saka ni aljanna sai manzon Allah ya ce aljanna ai tsofi ba su shiga aljanna sai ta juya tana kuka annabi ya mata kakaci ne ya tsokane ta ne sai annabi da ya ga tana kuka sai ce ku je ku ce mata ba za ta shiga aljanna ba sai an maida ita budurwa Allah ba ya sa tsofi a aljanna sai ya mayar da su samaruka aka je aka faɗa mata sai ta kama murmushi kuma tana murna an gane ko sai ta kama murmushi tana murna annabi ya ce ku ba ta labari annaha la tadkhuluha wa hiya ajuzun ba za ta shiga aljanna ba tana tsohuwa inna Allah ta'ala ya kudu Allah ta'ala yana cewa inna an sha'ana hunna in sha'a faja'alna hunna abkara uruban aturaba mun kera su kerawa mun mayar da su yan mata sababbi wanda wani bai taba taba jikinsu ba lam yadmis hunna insun ablahum wala jan wani mutum bai taba kusantansu ba ko wani aljani to kaga wannan duka babi ne na mene babi ne na yadda manzon Allah yake nishaɗi yake zamantakewa mai daɗi tsohuwa ta ce ya rasulallahi ka roka min aljanna annabi ya ce mata tsofi ba su shiga aljanna ai ba tsoho a aljanna sai ta juya tana kuka annabi sai ya ce ku je ku kira ta ku faɗa mata Allah bai saka tsofi a aljanna sai ya mayar da su samaruka sai ya mayar da su matasa sai ya karanta wannan ayar inna an sha'ana hunna in sha'a faja'alna hunna abkara uruban atrab mun kera su kerawa mun mayar da su ‘yan mata budurwaye urban atraba kyawawa tsararru to haka manzon Allah sallallahu alaihi wa yamzahu ahyanan yu'allifu marratan وما كاب ملكا قط فالشأن أرفع wani lokaci yana mizahi wani lokaci ya haɗa sahabbansa bai taɓa tsoron wani halitta ba a duniya manzan Allah bai taɓa tsoron wani mulki ba sha'anin annabi ya shige haka ma'ana bai taɓa tsoron wani sarki ba to kun gani haka ɗabi'un manzan Allah yake akhlaquhu lam yu'ta khalqan mislaha halittu wato ɗabi'un manzan Allah sallallahu alaihi wasallama babu wani halittar da aka bashi irin wannan ɗabi'a saboda haka babu wani daɗi a duniya kamar yau Allah ya buɗe maka ganin manzan Allah wallahi babu sa'adan da ya kai wannan a duniya babu babu wannan sa'adan da ya kai kaga annabi ido da ido aka ce idan kana karanta salatin annabi na wannan sigar اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور idan kana karanta wannan siga idan ka zo ka karanta salati kowane siga ne idan ka zo ɗari sai ka karanta wannan siga bayan ka karanta siga sai ka ce Allahumma kama amanna bihi wa lam narahu fala tuharrimna Allahumma ru'yatahu wa amitna ala sunnatihi idan kana yin wannan salatin dubu ma'ana kusan kullum kai dubu to ana sa maka tsammanin cewa za ka iya mafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga ran da kaga manzan Allah kuma annashuwa wani lokacin in za ka yi mafarkin manzan Allah za ka fara ne da mafarkin kabarin manzan Allah in kai mafarkin kabarin manzan Allah to da alaman za ka ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in ka fara ru'uya da kabarin manzan Allah ko ko kai mafarkin farin wata to da alaman shi ma duka alama ne na ganin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma wannan an ce yana daga cikin abu mujarrabi kafa'an wanda an jarraba an gani idan dai har ka karanta salatin annabi ko Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim ko Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim idan ka karanta ɗari sai ka ce Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwahi wa ala jasadihi fil ajsadi wa ala qabrihi fil quburi sai ka hada da Allahumma kama amanna bihi wa lam narahu fala tuharrimna Allahumma ru'yatahu wa amitna ala sunnatihi idan kana yi duk ɗari ka karanta wannan sigan har sai ka yi dubu to ana sa tsammanin za ka ga manzan Allah an karibin a kusa ko ran da ka fara yi ma ka fara ganin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma zuciyar da ya shiga da dauda baya samun wato irin wannan budewa sai dai wanda Allah ubangiji ya zabe shi ya bude masa wuje hatan min ta'arruf to ba abun mamaki bane ko da yana aikata laifuka Allah ubangiji ya nuna masa Allah ya nuna mana laitahu khassani bi ru'yati wajhin zala an kulli man ra'ahu shaqa'u باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم باب الذي يمن بياني أكن صفة مغنى منزن الله في الشعر أواقع من سمى منزن الله با مواكي بني وما هو بقول الشاعر كو با مواكي بني سنتي ومنزن الله مواكي الله يتي با مواكي بني القرآن با واقع بني القرآن باب ونسلو أدونيا دا أكا تبعيه na magana irin alkur'ani ba a taɓa yi ba me yasa Allah Ubangiji ya ƙalubalanci larabawa gaba ɗaya da su zo da irin alkur'ani ƙalubale Allah ya musu mataki-mataki ƙalubale na farko Allah ya ce su zo da irin alkur'ani suka gagara Allah ya sake musu ƙalubale Allah ya ce wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'atu ko fa'atu bi menene بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين kafin ma a ce su kawo sura ɗaya sai Allah sai da Allah ce ashara suwarin muftarayatin su kawo surori guda goma suka gagara sai Allah ce to fa'atu bi suratin min mislihi ku kawo sura ɗaya suka gagara sai da Allah ya musu challenge uku su zo da irin Qur'ani suka gagara su zo da sura uku irin qur'ani suka sura goma irin qur'ani suka gagara Allah ce to ku zo da kwaya ɗaya suka gagara Allah ya ce to kulla in ittama'atil jinnu wal insu ala an ya'tu bi misli hadha alquran la ya'tuna bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira da aljanu da mutane da su haɗu don su zo da irin alkur'ani ba za su iya ba ko da sun taimaki junansu sun yi fito na fito da junansu domin su fito da irin alkur'ani to ba za su iya fito da irin alkur'ani ba dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayoyin alkur'ani suna cike da wani irin balaga da wani irin fasaha da wani irin siyaki da nasafi wanda ba baya cikin ɗabi'an ɗan adam ya iya wannan kwata-kwata kuma gashi alkur'anin ya zo ne daga gurin wanda ba a taɓa ganin ya yi karatu ba a gun wani ba a taɓa ganin ya ɗauki abun rubutu yana yin rubutu ba ba a taɓa ganin ya je gurin wani malami ba al'umman da yake ciki ma wanda suka iya karatu da rubutu ma mutane goma sha ne amma wannan annabin sallallahu alaihi wasallama da ya zo sai ya fara da ikra bismi rabbikal ladhi khalaq sai aka fara da maganin karatu khalaqal insana min alaq sai aka kawo maganin halittar mutum da gina mutum da yanda aka yi mutum ya zama mutum to idan manzon Allah ba annabi ba ne a ina ya san yanda yanzu scientist na duniya sai yanzu suke gane ilmomi na halittar dan adam sama da shekara dubu da ɗari hudu manzon Allah ya bada wannan labarin walakad khalaqnal insana min sulalatin min din har zuwa karshe matsayi matsayi guda bakwai da dan adam ya biya zama mutum duk manzon Allah ya bada labari kwanakin da mutum yake yi yana mani sannan ya zamo jini sannan ya zamo tsoka arba'ina yawman nudfatan summa yakunu alaqatan mislu zalika summa yakunu mudgatan summa har zuwa a turo da mala'ikan da zai hura masa rai wannan sai manzon Allah saboda mustahil a ce al'umman da basu iya karatu ba basu iya rubutu ba a samu wanda zai bada wannan labarin yana bada labarin sama was sama'i zatul buruj wal yawmil maw'ud wa shahidi wa mashhud قتل أصحاب الخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها هكذا كجي قرآن كنس إن كان كرن تاشي ذاك سنشي وونن بامغانا أن أدم بني قرت لها عين قاريها فقلت له لقد ذكرت بحبل الله فاعتسني وكالسراد وكالميزان معدلة فالكسء من غيرها للناس لم يقم ما خربت قط إلا آدم حابب أعدى الأعدي إليها ملكي السلمي كأنها الحوض تبيد الوجوه به من الأساة وقد جاءوه كالحمم jin siyakin alkur'ani ka san wannan ba abu ne na dan adam ba dan adam ba zai iya ba ka ji ana jera shi yadda ka san saƙa ko sarƙa haka ake jera shi munassakan musalsalan munajjaman shi yasa aka ce saukan alkur'ani ya bi matakai guda biyu akwai nuzuluhu jumlatan wahida saukansa a dunkule daga lauhul mahfuz zuwa baitul izzi a sama na daya ran da aka saukar da shi daga lauhul mahfuz zuwa baitul izzi wannan saukan shine aka saukar a lailatul qadri wanda Allah ce inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadr mun saukar da shi a lailatul qadr wa ya sanar da kai lailatul qadr an saukar da alkur'ani a lailatul qadr shine nuzuluhu min lauhin mahfuz ila sama'id dunya yanda aka ɗauko shi daga lauhul mahfuz zuwa saman duniya tare da rakiyar mala'iku sai kuma matakin saukansa na biyu shine saukowansa daga baitul izzi zuwa gurin manzon Allah wannan kuma ba ya sako bane a dunkule ya sako ne a rarrabe yau a bada aya ɗaya aya goma sura ɗaya aya kaza haka ƙur'anin ya sauka har tsawon shekara ashirin da nawa ashirin da uku har kafirai suna cewa laula nuzila alaihi alqur'anu jumlatan wahida me yasa ba da a saukar da qur'ani lokaci guda ba kamar yadda aka saukar da at-taura aka saukar da linjila lokaci guda Allah ya ce linusabbita bihi fuadak wa zalika linusabbita bihi kadhalika linusabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila mun yi haka ne domin mu tabbatar da zuciyanka a kai don haka malamai suka ce idan ka ji Allah ya ce huwa allazi anzala ala abdihi kitaba anzala shine saukansa daga lauhul mahfuz zuwa sama'ud dunya nazzala kuma shine saukansa daga sama'ud duniya zuwa annabi Muhammad ma'ana nazzala munazzalan munajjaman mufarraqan an saukar da shi a rarrabe a rarrabe shi kuma anzala an sako da shi sukutun jumlatan wahidatan zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam to aka ce manzon Allah baya waka bai taba yin waka ba sai ya ce lokaci bai taba yin waka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin magana mai dauke da hikima amma dai akan ji wani magana mai kama da tunda yanzu ko ayoyin Qur'ani idan ka duba zaka samu akwai ayoyin Qur'ani da tafila guda goma sha shida nan na arut buhuru shi'iri na arut guda goma sha shida nan babu bahar na waka da ba a samu ayan Qur'ani da ya dace da ma'aunin bahar din ba فأول مفائل فأول مفائل مفائل ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر معون دين مستفئل فائل مستفئل فائل فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم شما معون دين haka da ka samu har tun daga kan baharul tawil har zuwa baharul mutadarak har baharul khabab duka da ka samu suna da ma'aunan waka da ya dace da wannan amma kuma alqur'ani ba waka bane wannan ababi ne na mene ababi ne da abin da ake ce masa wato qiyas qiyas ake ce mishi ko a ɗauko wani magana sai a ɗauko wani bangare na aya sai a hada amma kuma baya cikin waka sabila da shi waka sai ka faɗe shi a zuciyanka kana nufin waka kai الشعر هو الكلام الموزون المقفى magana da aka yi mishi wazani aka mishi kafiya kuma wanda ya faɗi waƙan ya faɗa ne da nufin waƙa yayi amma in ka faɗi magana ba ka nufin waƙa kai wannan bai zama waƙa ba sabila da ba ka faɗe shi bane an qasdi kamar yadda manzon Allah a Hunain yake ce anan nabiyyu la kadhib anabnu abdul muttalib mutafilun mutafilun mutafilun mutafilun ko ni ne annabin da ba ƙarya ba ni ne dan Abdul Muttalib kaga da kaje kaman waka ne amma ba waka bane annabi baya yin waka amma za mu karanta shashin maganganun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wanda suka dace da wato ma'aunin waka ko kodai daga cikin waƙoƙin da wasu suka yi dan manzon Allah ya taba hakaito maganar Labid ibn Rabi'a ala kullu ma kala Allah batilu ko wani abu makamancin wannan manzon Allah yake shine mafi gaskiyar maganar da aka faɗa a waka amma da mu zo kan waɗannan hadisai insha Allah da mu tsaya a nan bi iznillah abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya yafe mana Allah ya ƙara mana soyayya ga sayyidina rasulullahi ya samu cikin cetonsa albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته